بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan uku ga watan safar kenan shekara da rabi'ul awwal ko awwal a watan rabi'ul awwal shekara ta 1440 bayan hijira wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata muna sura ta sha takwas suratul kafi mu kuma tsaya aya ta sha biyu wanda za mu dawo aya ta tara mu dora a wannan karatu mai albarka muna roƙon ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu yi aiki da abin da za mu yi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
الله أكبر كنت لكيتي أو أتيت كنت زمان أن أصحاب الكهف للي جوا أبو تاكو warasini da kuma wannan wato littafin da yake hannunku ko wannan wato allo da sunayen da yake a jiki kanu min ayatina ajaba sun kasance daga ayoyin waɗanda suke da ban babaki ayoyin ubangiji madaukakin sarki suna da yawa halittar sama da ƙasa aya ce ta Allah madaukakin sarki canjawar dare da yini shi ma aya ce ta Allah madaukakin sarki rana da wata da taurari duk ayoyi ne na Allah madaukakin sarki da kuma yadda yake hori abubuwa waɗanda suke manya wato karami ya iya sarrafa su wannan ma ayoyi ne na Allah madaukakin sarki to kana tsammanin wannan ayar da muka baka ko kuma wannan labarin da zamu bayar na ashabul kadi wato ayoyi ne waɗanda sun fi ga wayancan amma dai ta Allah ashabul kadi kana tsammanin su ma abota kogo wanda mun faɗi kogo shine wato rami a cikin katon dutse amma wanda mutum uku zuwa sa'a ko sama da haka rafi ya makewa algaru kuma garu saur ko garu hira da ake magana garu shine wajen da mutum da ko biyu za su faɗi shine bambancin su kawai amma duk gobe wanda yake ran arakin kuma mun fara ba da wajen sabani da yawa dangane da me ake nufi da rakin wajen ce allo ake nufi da wato rakin wasu sun ce ana nufin littafi kamar da Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa wannan sa'id bin jubair shi ma da ra'ayin sa malamai da yawa zai bin aslam yace shi ma alkitab ake nufi yace la jina Allah yace bi kitabin wato kitabun marku littafi ne wanda yake markumin wanda yake ma abotin rubutu wanda aka rubuta masa wasu abubuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda haka wannan magana ta fi karfi a maganganun cewa an raki ne littafi ne da yake da rubutu a cikinsa قالوا من آياتنا عجبا sun kasance daga ayoyinmu masu ban mamaki in a wani fikiyar batuna lokacin da wasu samari matasa suka tattaru ila daji suka tafi wannan wato kogon fa qalu bi sarkatina rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahma ka ba mu rahama da jin kai da gare ka wa hayyi lana sannan ka tana dan mana min amrina ko ka hore mana dangane da al'amarin mu rashadan ka hore mana shiriya a cikin al'amuranmu har muka kawo hadisi da annabi alaihi salatu wasallam yake yawan fadar addu'a cewa Allahumma ajina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah yana yawan fadar wannan saboda Allah ya shiga al'amarinsa cewa Allah ka kyautata aljanna a cikin al'amura duka ka tsare mu daga jin kunyar duniya da kuma azabar lahira saboda haka wannan sauƙaƙa al'amari kenan Allah ya ba wannan shiga sarki sauƙaƙa ma al'amari تجعل العجل
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Allah madaukakin sarki ya ce fa darabna ala adanihim sai muka yi bugu muka bugi kunnuwar su bil ba'da a cikin kogon sai ni da wasu tsawon shekaru adadan masu yawa ai alkaina alaihim nauma hina da kalu ila sabi sai muka jefa musu nauyi lokacin da suka shiga wannan kogon bana muti ni da kasira suka yi bacci tsawon shekaru masu yawa Allah ya ce sun ma ba'asnahu sannan muka tafi shi ainihin raka da cikin jin daga wannan baccin nan shi ne ba su nahu ba da yin cikin da yasa Allah mana kujin sarki da shi sun ma'aika su nahu ba sannan muka farkar da su me yasa ba a faɗi wannan ba saboda ana zuwa a tuno ma da alkiya ba domin annaba ne za ta suna ne na cewa annabu asgarul maut bacci kawai mutuwa ne da ba wuce yake ba da hadisi ne bacci kawai mutuwa domin Allah mana kujin sarki ba da ya ajiye wasu lana cewa wato yana daukar rayuka idan idan idan kai wato mutane suka kwanta bacci dauke ran sai idan aka dauke ran sai ranto wani an dawo masa ransa kuma wani an ya tafi kenan wani daga bacci zaka ga an ce daga bacci shi kenan saboda haka shi da jara'a ba ta ginda yawo mutum ya yi jara'a wato kai wa mai bacci hukunci ba domin kai ma wannan ka zalunce yaro ko babban yara wasu ya faran ba da wani abu kada ke ji kaza da ji domin a daidai wannan lokacin baya tare da ranka Allah ya sauke shi ta annaba ne da ta salam ya horar da cewa an za a yi wasu lalle a yi addu'o'i a kwanta cikin sarki domin baka sani ba daga kwanciya ba tashi ko kuma za ka tashi sannan shi za kuma idan an tashi addu'ar farkawa daga wasu za ka ana yin wannan addu'ar alhamdulillah alladhi ahyana ba da ba da ma amadana wa ilayhi nushur muna godiya ga ubangijin da ya rayar da mu bayan ya kaje mu sannan tashi gare shi to bacci yana nuna cewa Allah madaukakin sarki zai tashi mutane ranar alkiyama to shi ne Allah ya ce thumma ba'athnahu sannan muka tashi su irin tashi wanda ake yi ranar alkiyama muka tashi su wato awlina alama ayyul hizbayn dan mu bayyana ba wai dan mu sani ba Allah ya sani dan mu bayyana a tsakanin wannan tawagar guda biyu ahsa waye ya take yayi wa limana bisu a bangarorin su su wannan matasan da za a bada da rinsu nan gaba cewa waye ya fi kiyaye adadin awoyi ko kwanaki da suka yi a wannan lokacin shine ahsa limana bisu amada waye ya fi kiyaye adadin kwanakin da suka yi a rijiyar wannan lokacin to shi ne Allah zai gaya mana anan na'am
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله أمرك جنزركي يجي نحن نقص عليك نبأهم بالحق mune babu baka labarin su da gaskiya in ba kuma da wada ba ganin saukar juran ai tahaddi ne zuwa cikin cewa annabi ne da ya tsara tambayoyi akan abubuwa guda uku abu na farko ba su labarin wasu tabari da aka yi wato lokacin jidewa annabi ta kafin zuwa annabi alaihi salatu wassalam a ba da labarin wayannan matasa ashabul kafi sannan na biyu shine a ba da labarin zulkarnain wanda wani mayawaci da yake wa duniya gaba ɗayanta a kafa sannan na uku shine a ba da labarin rai saboda haka wannan shine tambayoyin da suka janyo aka daukar da su wasu kafi gaba ɗayanta to shine Allah ya je ke cewa ku za mu baka labarin kafin shine la an kunta alayka naba'u mu za mu baka labarin da ashabul gadi bil haji da gaskiya ba ga tiba da ba domin duk inda zaka ji labarin ashabul gadi kamar tarihi annabi Yusuf ne in ba na Qur'ani ba to zaka samu tarihi ne amma wannan to labarin gaskiya za a ga duk wanda zaka ji in ba da cikin Qur'anin nan ba to da abubuwa ne waɗanda suke na gaban kuma to shi ne Allah ya faɗa a nan ran da kusa alayka naba'uhum bil haqq innahu fidyatu ya Allah ya ce su wasu matasa ne ya ka kawo jama'ul killa cewa daga uku suke zuwa tara shi ne jama'ul killa akwai jama'ul kasra wanda an yi dan yana nuna da yawa malaman larabci suna kawo wannan guda biyu jama'ul killa su wasu matasa ne amanu da suke imani da rabbihim da ubangijin Allah yake wazidina huda wannan imani da suke da ubangijin su ya Allah ya ji sai muka tsara musu kiriya wannan ayatin ta janyo Imam Bukhari har babu yayi a littafin da sauran malayen suka ce lalle wannan yana nuna cewa al-imani yazidu wa yanqus imani yana da duwa kuma yana raguwa kamar yadda a wata aqidar ba yadda yana da duwa yana raguwa ba ba ta yadda ba kwata kwata suna ganin kawai al-imani jami a san dare baya da duwa baya raguwa wasu kuma suna ganin yana da raguwa amma baya raguwa to wannan ayat tana ne da ayoyin da ake kafa hujja ne da kuma ayat suratul muhammad wallazi la tadawda da hudan wa atahum taqwahu ko kuma ba amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastawjirun suratul tauba to da haka wannan ayoyin duk suna nuna imani yana da duwa kuma yana raguwa yazidu bi da'a wa yanqutu bil ma'asiya yana da duwa ta hanyar bautawa Allah da yi wa Allah biyayya idan kana yi wa Allah biyayya to imanin da kake dadawa adadi idan kana saba masa to imani kake da gujewa shi za a ga wani ya kai mataki da shi kenan ta tabbata za ga baya cikin Allah ko zai yi baya domin sako ya sa imani da ya dinka wanda yake ne ya ga Allah ko shine zai yi sabon ya kasa bayyanawa kuma ya rika jin da dama a bisa abin da ya wannan imani ne ya sa haka ko da ka yi sabon duk wanda zai yi laifi ya rika jin damuwa to wannan imani da yana gobe yana har yanzu ba da yana karɓar taji amma idan ya ji in yayin zaben rasu yake yana jin ba kuɗi ya zaga ya ce ai ba shi ba yake ji ko akwai wanda yake ba kansa fatawa fatawa kuma yana jin cewa duk ran da ya samu aikin gwamnati sai ya ɗebi kuɗi domin haka da yake yawa ba sai an ba shi ragowa akwai masu faɗa wannan a matasa eh ragowa za a ba shi domin wani kuɗin da Najeriya take da shi idan ya ɗebi duk kasan da ya ji ba ne dai rayuwa ma ƙara ba zai domin bai cika kansa ba to kaga wannan ke dan da inda ke ya dina rayi aula ila auliya yin mujadilu to shine Allah madaukakin sarki yake yake gaya mana wannan malam da yake cewa mira hauna ya jara abi bace ne kissa daga nan aka fara cin fudo ba labarin da kuma wato jari akan labarin wayannan matasan daga yanzu za a fara mutane wato bayanin wannan ayoyi to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana
وَحَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا
Allah madaukakin sarki yake wa rabbana ala qulubi nan da nan wato je muka yi dauri akan zukatan muka tabbatar da su shine dauri muka sa suka dake ba sa tsoron kowa da komai shine ai wa sabbana wa ala mukhalafati qawlihi wa madinati muka tabbatar da su abu za sabawa mutanen su da kuma garin su gaba daya wa mubarakati ba ta nufi min al-aidi radi da kuma barin abin da suka kasance na rayuwa mai yalwa domin inda suka baro wato guri ne wanda yake ana a cikin annajuwa da jin daɗi akwai yalwar arziki wa ta'ala da kuma jin daɗi wa ni'ima da ni'ima fa innahu qad zakara ghayru wahidin min al-mufassirin wa min al-salaf wal khalaf dum mafiya yawan malaman tafsiri sun ambaci cewa annahu kanu min abna'i muluki ruhi wa sadati suna cikin wa'annan mutanen da suka fito ba ya'yan mutum da ya bari ba kawai haduwa gamdantakar aka yi ƴaƴan sarakuna ne da manya-manyan masu kuɗi a garin su ne suka ji cewa ba za su iya tsayawa a kan bautar wani ba Allah ba kuma a daidai lokacin ba wa'adar Allah ba kawai rabbu samawati wal ardi shi aka sani ba wai Allahu ke faɗa ba rabbu samawati su suna ganin lallai duk wanda za a bauta a kai wanda ya saba da kasa ba ko waye to sai suka samu kyakkyawan tauhidi a nan wala ya'rifu wahidun minhum al-akhar malayin da a cikin su faɗe ba wanda ya san kowa ba san junan su ba su su adadin nan da za a faɗa da za ku zo nan gaba wa inna ma jama'a mu da kan nabi jama'a qulubihim ala al-iman wanda ya hada wato wato wanda ya hada shi ne wanda yake hada zuka da Allah ba ku cikin zargi shi ne ya hada kamar yadda yazo a hadisi ingantacce bukari ya kawo da adam da mubarak ya kawo da sahihul jami'a ta'liqan yana zuwa da ra'ayi ga gaji annabi alaihi salatu ya ce al-arwa'u junudun mujallada rawuka da jina ce wato wadda take taruwa rai ba fa ba ta araba bila ilmi talaba shine da rawukan sun zo ya ga hatta a taron rayuka inda Allah ya ɗauki sarki yake haɗa rai idan ka ga sun saba da wani abin duniya to kin kin kula alamin arwa ko alamin dara a can ma kun saba akwai wanda za ka ga taɓa ganin gaba amma lokaci ɗaya zai gani kawai ya kwanta ba to rauku ne ya saba tun a ga kun samu wato daidaitu akwai wanda za ka ji kawai ba kwa jiri to shi ma tun a ga ba kwa jiri tun daga kai za ka ji kawai bai kwanta ba ko kwanta ba ba shi da annaba ne da su sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba sai hada ba wa ma ta nakala min ha ikhtalafa idan ko babu wannan sabon sai ga ana samu sabani da juna wannan ba ta jituwa da wani wani ba ba ta jituwa mutum ya fitar da wannan hadisin daga Abu Huraira har yau to shi da annaba ne da su sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa rabbana ala qulubi sai muka tabbatar da zukatan duk da wannan abubuwan iyayen su sarakuna ne suka hakura da komai masu kuɗi ne suka hakura da kuɗi suka ce wani kamu lokacin da suka rage ba da sun yi tafsiri a nan cewa in kamu wasu da yayin da suka tsaya imamu kotu ne yake akwai wata magana ta biyu kamu shi ne lokacin da suka zo aka taru sarakuna an haɗu ranar idi da ake zuwa a bauta a gumaka suka yi tsayin da da suka ce su wallahi ba ke da waɗannan gumakan su ne alloli ne shi ne in kamu Allah ya tabbatar da zuwa nan lokacin faqalu tafi rabbuna rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai bace yadda da wannan guba kan bace yadda da sarakuna ba bace yadda da guba ba lan da huwa min dunihi ilaha ba za mu taba kira wani koma bayan Allah ba daukakin garbi ba a matsayin ilahan abin bauta laqad kunna idan ku muka yi haka idan dai muka faɗi cewa ku alloli ne ko wayannan guba kan alloli ne kamar da kuke riyawa lallai ina yin haka domin fadi wato muna faɗar da karkun na idan shafaɗa muna yin haka mun fadi zance wanda yake na ƙarya na barna wanda bai dace da Allah madaukakin sarki ba shine shafaɗan ko kuma wato a da ce wanda ya yi nisa ga barin wato abin da yake daidai shi malai ibnu kafir ya gaba kan ai badilan wa kadiban wa buhtanan zancen da yake baɗi wato na barna da ƙarya da kuma irin wasu kuma ka ja wanda ya nesa da gaskiya duk magana ne wanda ya nesa da gaskiya ya karya kenan wanda ya nesa da gaskiya ya kira kenan barna bin da shi ne kira da sai Allah ya ji
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هلا مرة في جرجة هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء وتمن قومنا متعنن النام اتخذوا من دونه آلهة sirki wato ne yake koma bayan Allah madaukakin sarki alihatan a matsayin ababen bauta a matsayin alloli laula ya azuna alaihim bi sultanin bayyin dan me yasa abinda aka ne ba su zo sauran mutane su wayannan sarakuna me yasa ba su zo da mutane da wata hujja ba bayyana ba ai halla aqamu ala fi'ati ma za abu ilayhi dalilan wadihan sahihan dan me yasa ba su kawo dalili karara ba na azabtarwa ba nuna mutane karara cewa lallai wannan abubuwan da suke kira mutane a kan su ne gaskiya me na azabtarwa yanzu za a ce duk wanda bai ba bai bi abin da ake so ba za a yi mar kaza ba sai ya yi wa me yasa za a yi hakan dai gaskiya ne إلى هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لم يزال وسلوه وجودي ما بينا با ومن أظلم ممن افترى وأيه ظالمتي أي با مفي ظالمتي بيد وندا افترى يكن كري على الله كذبا يكن كري كريا وبيدن كذا الله مدوكين جل أي بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ظالم سورة الظالمين مكريتا دنگري دولة مغانا دسكي فلا cewa Allah madaukakin sarki shine wanda wato bai jaddada abin da wasu karin ke jaddada abin da wannan magana da ta yi take magana ta karya shine fa wala azlamu mimman iftara ala allahi kadiba babu wanda ya zalunci biye da wanda yake kirkir karya dan jalawa Allah sai Allah yake ni
وما يعبدون إلا الله فأووا إليك ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Allah madaukakin sarki yace wa idza tazaltumuhu a tuna lokacin da wato ai farabtumuhu wa qalaftumuhum bi ajyalikum lokacin da kuka rabu da su kuka ware tsakaninku da su wa ma ya'buduna da abubuwan da suke bautawa gaba ɗayan su illa Allah kuka ce ba za ku bautawa kowa ba sai Allah ku tuna wannan lokacin kuka tsere musu da addinin don ku tsira da addinin kamar yadda wato aka ga faru da Annabi alaihi salatu wasalam idan karantawa ta yi yawa a gurin da kake addini ba za a iya barin ka kai ba sai ka canza guri annabi alaihi salatu wasalam haka yi lokacin da aka maganta masa shi da sayyidina Abubakar suka yi hijira daga nan suka koma wato suka tafi kogo har Allah madaukakin sarki ya daukar da ayoyi lokacin suna tare illa dan suru faqad nasarullah إذ أخرجه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة كلمة كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا هذا واتو ذاك قدر wannan da abu da ya faru da ashabul kahfi da da kafura da yawa da suke hijira annaba ne ga su suna da takura da yawa ana neman rayuwarsa sai ya ja babban abokin su jima suka yi hijira suka tafi zuwa ga alga karamin kogo to shi Allah ya rubuta sarki yake tuna mana anan wa in yatazallumuhu wa ma ya'buduna min dunihi wa ma ya'buduna illa Allah katina lokacin da kuka kauce musu kuka guje musu wa ma ya'buduna da abin da suke bautawa illa Allah kuka ce ba za ku bautawa illa Allah ba za ku bautawa kowa ba sai Allah fa'u suka je ba a wurin alkaji to ku tafi ku tattaru a cikin kogo wanda zai dauki mutum uku zuwa gaba yanzu lakum rabbukum min rahmati idan kuka tafi wannan gurin Allah zai tumfuda muku rahmarsa ko wani abu daga cikin rahmar da ayyuka suka alaikum rahmatan yasirukum bi hadhihi qawlikum zai tumfuda muku rahmar da zai kare ku daga mutanen kamar da ya kare Annabi alaihi salatu wasalam da sayyidina Abubakar wa yuhayyi lakum sallan ya yassari muku min amrikum cikin al'amuranku mirfaqa wato yanzu a muku mirfaq shine wato wani hutu ko kuma marfika akwai kira'a guda biyu a nan mirfaq shine yayi gwiwar hannu ina mirfaq ai ne ko to malaman tafsiri wasu suke cewa ai ana faɗa cewa saboda nutsuwar da za su samu ba har ka jingida za su rike duk wanda ka gaji aka jingide ai ka san idan yi yiwa da jingide wa ne zai tsugunna amma ga jingida irin wannan sai ka ji cewa sarakuna ne suke yi ko saboda haka har kullu ake mutu to hutu da yake sa a irin wannan zaman shine durbaka marfika kuma Allah ya kawo musu sauki duk ma'anar da sauki shine in ka samu sauki ba za ka huta saboda haka in ka fassara da marfika shine yana nufin sauki mirbakan shi ma kuma yana nufin hutu da sauki to sai Allah ya ce وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن تهجير ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Allah madaukakin sarki yace wa garin Jamsa za ta rika ganin rana idan ta la'a idan ta bullo tazawam an tabi wato tana kewaye wannan shi kogon nan ko tazawam ko tazuwar a uku ake biyawa da ita saboda haka tazawar ta tazawar ne asalin su shine tazawar saboda haka tazawar an kadi idan ranar da bullo tazawar aljamilu tana karkacewa ta karkacewa wannan kogon nan wadalika anna kullu man kaba fil ufuqi taklutu fi'aha bi tibaiha duk lokacin da ta dago to ajjan da zai rawo kadan ne yake gaba zuba da yawa ba domin idan aka masa haka babu rana a cikin gogo kogon zai mutu illa za su iya rufewa domin bacci suke domin ita kanta rana wani energy ne na musamman za a ce vitamin D ko da zaba zuwa karfe kaza daga bakwai zuwa bakwai da rabi ko abin da ya kama da wannan idan yaro sun bi ya kama zai a je ji ya wannan wannan energy da saboda haka idan mutum baya samun wannan energy illa zai samu da yawa idan kuma kai yawa idan ma za ta yi maka illa to shine wanda na kyauta za ka ga rana idan kana a idan ta bullu ta zawar an ka hadi tana karkacewa gaban gogon su dan ka sai ni dan ka sai ni illa za ta yi yamin sai ta koma wato bangaren kudu bangaren da muke da shi ne kudu wai ga garaba idan ta zo faduwa kuma shi ma ta karibu ai ta turkuhu sai ta kyale shi za ta jimani ta koma daga bangaren arewa wa hum fi fajwatil yulu su kuma suna wani farfajiya wani bangare a cikin kogo Allah bada ku cikin karfi yake zalika wannan abin da Allah yake musu na kai musu rana iya bukatar su da dauke musu ita wanda ba za ta cutar da su ba sai ce min ayatin lahi ayar Allah man yadin lahu duk wanda Allah ya shirya fa huwa al-huda shine shirye idan Allah ya shirya da mutum shine shirye Allah ya shirya da mu wa man yudil wanda ko Allah ya rabu da shi balan ta jira lahu waliyyun mushida ba za ka taba samun masa wani waje da cin lamari ba mushidan da zai jira da shi ya dora shi akan hanya dorar ai akwai abin da za ka ga ganin sa abili karara abili karara amma sai ka ga cewa wato garin yawa da zuciya ba Allah ne ya dawa ba to kai ne ya ba wannan nijima ya ba ka musulunci ya sa ka fahimci abubuwa sai ka ta gode masa saboda nijima ce babba to shine Allah wa rubucin sarki yace duk wanda ya bazar da zaka taba samu waliyan mulki da nakare da shi sai Allah yake wa tahsabuhum ayqadun wa ruqud ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسل ذراعيه الوقيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا Allah yake wa ka sabu ma isaba a wata kira'ar wata hasibu aka wato ibawu da yake yake biya wata hasibu wata hasibu mu aibaba wa hum rukudu aka ji wa ibnu kasir zaka yi tsammanin a barke ciki wahum ruqul alhadi da za kwanci suna bari idan ka zan taura da idan su biyu shine wata tibu albaza za ka yi tambari idan su biyu a barke suke wahum ruqul alhadi a kwanci suke kuma bacci suke Allah ya ce wa nuqallibuhum zata jere muna jujjuya su bangaren dama wa zata kimani da hagu domin idan sun ga dade a bangare din sai rufe suna ta bacci ko mara lafiya kake da shi yanzu a asibiti za ka ga idan dai ya baya motsi wata kila ya shiga wani yanayi to sai an zo an koya ma yadda za ka rika kula da jikinka in ba haka wani jikin yana lai ka ji yana numfashi amma jikinka na rufewa za ka za a zo a wata dabara ne a samu a rika yin gambo a za a samu wani wato wani likitan kaji ya zo ya nuna ma ga yadda ake so a rika yi da jikin mara lafiya za a samu kamar gambo za a rika za a kazan baya wanda iska za ta rika raka baya idan aka yi wani lokaci sai a ce bayan awa biyu ko uku ka juya ka juya ta bangaren dama daga nan ka kuma juya ta hagu sannan hannun kan baya motsa aka rika kaiwa ya komo idan ka bar da haka za ka da nai zafi ɗaya biyu ya jikin zai koma ga shi yana numfashi amma na shi ya fara rikewa to shi sa Allah ya ce mu muke juya su bangaren dama wadatar kimani da kuma hagu a jebur jimbirjin abinci yana da asali ko wai za ka je ruwan kwanta shi kenan kawai yadda ya kwanta ya kalli sama har ya barka wani kuma idan yayi yana rinjiri bangaren dama ko hagu shi ma haka amma akwai wanda za ka in yayi awa biyu yana bacci to sai ya dinga kwanciya to Allah ba da jin sarki yake haka muke mu wani kallibu za ta ji yamin wa za ta ji mal muna ji yadda su bangaren dama da hagu Allah yake wa kalbu ga kuma karansu wannan kara mai da yi da yawa ne cewa kai wai da suka dawo ne sun dawo karen da dawo suna ta koran da dai da yi haba yadda kuka yi imanin nan gani ba haka ne ba zan lawo da hanyar sunna wannan da yana cikin jariri da ake wada amma gaskiya ba shi da asali labari ne ba da asali ga abin da Allah yake faɗa da kai wa kalbu karansu ba shi ne yana cikin kuɗi zirai da duk wasu a hannayensa yana jimfida da wato sangalalin hannunsa bil wabi da dokin kofa shine alwaki a dokin ko ba yana zaune a nan daidai wannan gurin wasu kuma suka ce ai bil wajibi ali al-jina jina'ul jayy jina'ul masjid shine farfajiyar masallacin gidan masallacin shine wato al-wasib Iza wasu kace da ake nufin dokin koba shine da Allah yake inna alayhi mu'sada fi amadin mumaddada mu'sadatun kaga wanda za a rufe koba kenan mu'sadatun fi amadin mumaddada ana magana da yan wuta to shine Allah bada hukuncin sarki yake wa kadu batilun jira'i bil wasi karan ku ga yana nan ya shimfida jira'i wannan wato Allah ya yarda bil wasi da dokin koba shine ba da yake cewa wa kana jilusu kharijal babi ya zauna ne a wajen kofa shi karam bi annal malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbu saboda malaiku ba za shiga gidan da kare da kamar kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari annabi alaihi salatu wasalam wato yake fada akan wannan wa kamarat kalbuhum barakatu ga gidan karan su ma ya tattaro ya samu albarkar wayannan mutanen da suka yi imani fa azabahu ma azabahum min an-nawm ala tilka al abin da ya jabe su na albarka shi ma ya jabe shi saboda a wannan halin saboda shi ma zuwa da yayin kanta a cikin wa hada fa'ida ki so bakin akhyar wannan take fa'idar abokan daga da mutanen gari fa inna hu sara li hada al-kalb wa tuzkiru wa qabru wa sha'an ga jiran dalilin da har ana ambatan kare yanzu ba nan su ba ba za a ambace shi ba shine anan fa'idar ko dan dan duba ne fa'idar da za mu samu shine a a ce min babu aura ku duba ku kare kawai saboda ya zo masu imani shi ma Allah ya rika ambatan sa to ina ga wanda yake son sa akwai kuma in ba da yaudai kenan kare kawai saboda ya zauna da mutanen kirki ya zama mutumin kirki ina ga wanda suka zauna da Annabi alaihi salatu wassalam sai su ne ba su zama mutanen kirki ba kare ya zauna da mutanen kirki Allah ya sai ya bankaran har ya mutu ne shi kenan wanda suka zauna da Annabi dan Allah wa mai hankali ne wannan shi za ka ce man yadi Allah ko huwa al-muhtad wa man yudil falan tajid lahu waliyan mursila kare shi da hankali ya gane cewa zama aikadan bodi ne ba dan kana so ka zama mutumin kirki to mujala ta tsarihi yace ka zauna da mutanen kware ka karanta alqur'ani ka rike tiyabu dai za ka zama mutumin kirki to wayannan sun daura da annabi alaihi salatu wasalam sannan kuma ana cewa sun yi da sun yi kaza wannan da irin hankali to shine wa kalbuhum batilun dira'an bil wasi sai Allah yake la yusalata alayhi da za ka dai ka su su wai na ashabul kafi ai yanzu ba ku dauki nawa wani la wallahi ta minhu dirara wallahi da sai ka juya baya ka gudu ka ji ka da gudu me yasa wala mulika minhu roban da sai ka shiga da tsoro saboda gani shine sai Allah ya sa musu wani kwarjini wanda wanda za su iya biyo su su zo dan su da su ba za su iya tsayawa da kalle su cikakken gani ba saboda Allah ya ba su kwarjini ya ajiye su a nan zuwa tsawon wani lokaci da sai sa musu wannan kwarjini amma akwai tarihi biwa cewa wai abu da ya sa tsoro za su wa ku fara dan su tun daga bangon inda suke zuwa bangon farki gaji ba haka gajin ido gajin baki gemu ko ina wani ya cika kogon wannan ba an zara lawo da halin sultan ba an zara lawo da halin sultan sai kuma da Allah haka dina kula da su wanda Allah yake kula da shi zai bari kata kata wane mutum to saboda haka wannan shine wala mulika min ruba da ka shiga da tsoro da gare sai Allah yake وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Allah ya ce wa kazalika ba'athnahu kamar haka ne muka tafi su mun fara hanyar amfani da alba'atu dan a nuna min tafi alkiyama Allah ya ce wa kazalika ayqadnahu ba ai wa kazalika ba'athnahu kamar haka ne muka tafi su yadda za a dubai nan dan su tambayi ne su wayannan matasa fala qalilun minhu sai dai daga cikin su yace kaula bisu aw anu muka yi a zaura nan awan mu nawa anan kanu da bisna yawa sai wasu ka ja mun kwana wani yana zuwa ba awan ni muke yi kwanan mu daya aw ba aba yawmin ko kuma wani wani tashi ne na kwanakin muke tashin kwanan ba mu kwana ba mun kusa dai kwanan amma mun yi awoyi da yawa malamai suka ce sai yau da daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan abin shine kamar lokacin kullowar rana kuma suka tashi bayan rana ta bashi to yi ka tabbacin ya zo musu suna ta musu wasu suna ganin kwanan su daya wasu na ganin a daga sabon nan zuwa yamma misali sun fara bacin lokacin da suka fara bacin lokacin rana ba ta fadi ba kuma aka tashi tashin su rana ta fadi lokacin kullowar rana ko da kwana nawa suke za mu zo mu ji kwana nawa suke amma dai lokacin kullowar rana haka ka sa musu bacci sannan ba tashi tashi ba sai lokacin da rana ta fadi to shi ka wannan mutum ya kauri kowa bai biya da dubo to ba wani abu da suka biya dan da domin ana biya ba wani abu da suka biya dan da a jikin saboda haka kanu da bitna yau mana ba ga yau sai wata shi da biya kun ga mun zauna kwana din ko kuma tashi kwana kanu jiyo suka ce rabbuku ba alamu bi ma da bisu kun ga kawai ubangiji ku shi ya fi sanin kwana da kuka yi anan babu addu'a da kun biyar ke kuma hadi tunda yanzu sun zama ba mu ci abinci ba ga jiya ma dai a yi mutum daya a cikin mu ko ko a yi mutum daya a cikin mu yi wani daga cikin su yi wani ki kuma da wannan kudin na ku hadi yi wannan kudin na ku ila al-madina ke da cikin gari wani yau dole ya je duba ayyuha ayyuha azkata amu idan ya shiga cikin garin ba ko da abinci zai zo mana ba ba san wanda wato ba na halal ba ba kuma wanda ake ta'amuli da riba ba azzana abin abincin da yake lafiyayye wanda Allah ya yarda aje a ciwo mana bali a cikin biriskin minhu yaje kawo mana wanda arziki daga wannan abincin da yake lafiyayye zai kawo mana in ya bada kudin wani ya talakab amma bai wa dan nuzulu shi ba ba kudu waye ne ba da wannan shawara ba kamar yadda muka yi jaziyawa a zuwa tiliyatu kaga ba na ta magana kana kai da biro shi ba wasu ke huda wasu ke kaza ba ban sunan waye ba kawai dai wani daga cikin sai yake wani yana nan dan amma ya buka nisa duk wanda zai shiga gari jo bara abu wala yus'alan nabikum ahada kada ku bari kowanne mutum daya ya san da ku a nan kamar yana magana kamar yana ba su shawara ban da shi kuma sai cewa kada ku bari mutum daya ya san muna nan gurin saboda haka abin da muke so da ku abin da zai zama samu mana abin innahu lallai su mutanen gari yaran da kayanu sarki da kayanu da wannan tafsiri da yawa da sunan ta kenan yaran in ya zaru alaikum in har kuka gane ku yarjurukum to wallahi abun da raji karshen shi da a gurin su da wulakan jiji ne a kawo mutum a jefe to za su jefe au yu injukum fi lillahi ko kuma ta karbu ya su mai da ku kan turba su shine addini da mota kuma ka da sarakuna walan tuflihu in kun takawa ku ba za ku taba rabauta ba idan a lokacin da takawa ku abadan har abada abu mafi sauki ne da bara da ba za su gane mu ba sai Allah ya ce وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا طغيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah madaukakin sarki yake wa kadalika asarna alaihim kamar haka ne ai adlana alaihim muka yi sun tsari a kai muka sa duk wuyan da suke je muka sa mutane su gansu malamai suka ce da yawa suna bayani akan me yasa Allah madaukakin sarki ya sa duk wannan abin da suke yi dan su bauta masa kuma ya bayyana su aka ce akwai dalilai ga aya ta gaba- gaban ayar zai ƙara fito zai fara fito da wani dalili shine Allah yake ya alamu mun musu haka ne dan su san cewa Allah wa'adallahi haqqu alƙawarin Allah gaskiya ne domin a wannan lokacin da yawa daga cikin magabata in kana duba tafsirin da yawa za ka kula ga yawa Allah yana ta magana alba'as ne saboda sun kare da alkiyama kamar yadda iskara ikin ba ya faɗa babban talibin Ibn Abbas yace akwai wanda suke cewa daga cikin su za a gaji rayuka ranar alkiyama amma ban da jiki iyaran za a gaga ban da gangan jiki to shine Allah ya tura sahabul kabi dai ya zama dalili a kansu da ganin cewa da gangan jikin da rawukan za a gaga domin abin da ya faru da ashabul kafi kenan kadada yake cewa akwai lokacin da Imam Kadada ibn Da'ama al-Sadusi yake cewa akwai lokacin da Abdullahi da Abbas suka fita shi da wani Habibu ibn Maslama suka wuce ta wajen wato bikaji bi ilahi ta wato um, kogon shi wannan kogon da ake magana a kansa domin ana ta sabani a ina ma yake a garuruwan Rom kun ga shi ma da yake bi ilahi Rom domin yanzu yan Jordan ana ta rigima da su sun ce a zaɓin kama a nan ciki haka su bayan turki a daji sun ce a zaɓin kama a nan ciki kamar yadda na taɓa gaya muku da tabbacin ya ce har Jordan ya ji amma gaskiya bai gamsu cewa a nan a zaɓin kama cewa har gurin da ake cewa a zaɓin kama ne to shi za a ga inda Allah yana so mu san gurin to zai faɗi shi kawai to wato ibn Abbas da Abin ibn Maslama sun mutu ta wajen wannan gurin fara'udi ne azabin sai suka ga wasu kasusuwa sai wani daga cikin yake cewa hadihi azabu ahlul gadi wannan kasusuwan ba ahlul gadi ne sai Abdullahi da Abu Bakar da karbu ne yake zabu hum min akthar min salati li ahmi'a sana yace bara an gira ba da kada kasusuwa da ahlul gadi ya rubu jiji gaba daya saboda shekara 300 baya kada zo ga ya bar wani zance da ba sama da shekara ɗari uku bayan sai wani diddigi kaga ba wanda zai zo zai ce an kakulo wani azabin da abin ya dani duba Allah da ba tilma a lokacin shekara dubu ɗaya ɗari hudu da za a je ce sai da diddigi gaba ɗaya babu yake babu su kada wani ya zo ya faɗi wannan to shine wa kadalika asarna alayhi li ya'lamu anna wa'ada Allah haqqun dan su san cewa lallai alƙawarin ubangiji madaukakin sarki gaskiya ne wa anna ta'ata kuma kiyama wato larai ba biya lallai babu ko kwanto a cikin ta idi yadda na ga ura bai rau amma lokacin da suke ta jayayya a tsakanin su akan al'amarin suna ta jayayya fa qalu bulu alaihim bunyana saboda haka sai suka ce ubulu alaihim bunyana ku gina musu gini me ya faru bayan wato ɗayan ya fito ya taho biyan abinci kawai yana zuwa da ya mika kuɗi me gurasa ko me abinci kawai zai zo wani irin kudi yake malam ne haka yake a gurasa za ka bani yake ne haka kudi za ka ban kawai wani ya hankali yana gani zai yake kai sai karbe kudin yana gani zai yake an wannan su ne wanda iyaye da kakannin kakannin mu suke ba da labari ga jinin hoton da ɗaya nufi ne a jiki a cikin kudin hoton sarki daga yanzu su kawai nan da nan sai suka gurin dile suka ce ai wallahi zai ba mu inda ka samu kudin nan sai aka gurin sarki ne ana zuwa gurin sarkin lokacin wanda shi ba kakallin kakallin su suka ba da labari domin magana shekara ɗari uku ake baya to kuma labarin azhabul kafi ya gama gami gari kawai an taba akan ba dan ya ci ba kawai ya ci ba diwa ne zo ya ga labarin gaba da baya kawo labari ana wannan hakan ana zuwa kawai da sarki ya gani sai kace sai fito sai fito sai ce su zo su biya ba ki kai ba da bayan uwansa aka fito da a gaba ana zuwa yana shiga kogon yana shiga Allah madaukakin sarki duk sai ya gura wuka gaba daya ba da an ce wani information ba ba shi yasa duk wanda zai baka labari in ba Allah ba ƙarya yake domin wanda za su ba da labarin gaba ɗaya yanzu an ɗauke tsiran su to suna ganin an ɗauke ransu duk an zo gaba ɗaya mutan gari da mai gari da sarki kowa sun kuma za a je a gausu waye waɗannan mutanen su haka domin wato suna ta mamaki wannan kuɗin shi kansa sarkin shi zai gani a gidan tarihi amma ga shi ya zo ya ce kuma sannan ya tashi ya ga da ya shigo cikin gari sai ga gaba ɗaya gari ya canza amma gidansa tana da yadda sannan duk mutanen da ya sani bai san su ba kawai tafiya yake yana lalabi to wannan shi ya janyo aka gane ba kone shi sannan kuma lallai shi ne mutanen da ake nema to ana yin wannan fa kalin zuwa alayhim buriyana sai ka ya wasu da dai abin da za a yi ko a yi jini akan wayannan wannan annabawa ne ba su zama kansu kawai a mutu jini ko bulu alayhim buriyana a zuwa a yi mutu jini su ba rabbu ba alamu bi Allah mu dauke sarki shine mafi sani da kansu wasu kuma ka ya wa bulu alayhim buriyana aikin du alayhim babu ku kulle koba a wanda a ciki sai zama guri ne na musamman a kyale cikin kogun nan kalan nabi da zalabu ala amri to kun ga an koma ne da taurawa wannan ce a kaza za a wace kaza za a to wannan ce rinjayi akan al'amarin nasu sai suka ce na nattafi dalla alaihim masjida abinda za mu kawai barki masallaci a gurin a mai da gurin masallaci wannan kuma wato wani al'amari ne wanda yake kamar yadda ibn kathir yake faɗa wani al'amari ne wanda mu a shari'a mu dole sai mun kalle cewa kai mutane biyu ne masu tattauna bangare biyu na farko annabul muslimuna dinu wanda suke imani da Allah a cikin su suke cewa suka faɗi ta jawara na biyu kuma ahlul shirki dinu wanda suka ce musulmai da suka bani jawara a riki gurin ya zama masallaci wasu kuma da ya halin shirki ne mushrikai ne da ya a cikin gurin kawai da gurin ibada malam gurin da shi yake fallahu ala Allah shi ne wanda ne zuwa ka fara yace amma wa zahiru annal ladina qalu zalik kuma ashabul kalimati wan nufus amma abin da zai fito a fili shi wanda suka faɗi wannan kalmar shi ne masu zartarwa masu faɗa a ji su suka faɗi cewa ga abin da za a yi walakin hal hum mahmuduna amla sai dai shin abin da sai abin yabo ne ko abin zargi cewa a cikin inda mama ta ce zama masallaci shine kawai tambaya hal sharu man kabula na sharu lana shine abin da zamu tambayi kanmu idan sai rike gurin a matsayin masallaci mu ba jara'a mu ce nan da nan yake ji naza yace akwai abin duba akan wannan lamarin yace saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce la'ana lahu yahuda wa nasara Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara ko kuma Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara ko dai kabar ko insha ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid me dalili saboda sai riki kaburburan annabawan su da mana garkan bayan su shine ya gude ya auka da nasara wayannan manyan malaman sun rike su a matsayin masallatai to Allah ya jire mu ya jire mu saboda wannan aiki wannan hadisi yana cikin hadisi san da annabi yana kan wato jimfudar barin duniya ya bari kwana nawa annabi ya jinya kwana goma sha biyu daga ranar alhamis zuwa litinin wa'inda ya fi zafi ma kenan kwana bakwai shi ne zafin ya fi zafi daga ranar alhamis zuwa litinin kwana biyar kai wai nan kwanaki shi ne to a wannan kwanaki annabi ya wannan magana la'anin lahu da yahuda wannan tsara da na ya kace ya da zuba da bargo zai bude bargon yana rawar dari sai ji Allah ya tsine wa yahuda da nasara ittaka zu qubur anbiya'ihim masajid watanihi masaji saboda zindiki kaburburan annabawansu da kuma madagaltan bayin su a matsayin masallatai lalle gurin sallah shi sa haramun ne abin ne gawa a cikin masallaci haramun ne idan aka san da ita ko dai a gurin da dace ga masallaci ya zo ko ba makabarta ko kuma a kwaku ne kabarin a wajen shi makabarta saboda abin ya asiru ma ba'adu yana tsoratarwa abu da wannan abin da suka aiwatar shi za ka samu ruwaya daga Umar dan Kaddan Allah ya tsara masa yadda yace lokacin da aka sami kabarin Daniya Daniyala ko shine cewa ke cewa Daniya wai Daniyala ka iya cewa ubangida Annabi Dawud wanda shine yayi nuni za ku iya tunowa tarihi da Jalut da aka yi magana akai to shine Daniyala Annabi Daniyala saboda haka an samu kabarin sa a Iraki sai da Umar na gani yana zuwa ana cikin sai ya ji a ɗauke kamar gaba ɗaya a fata da jini kau da wanda ya san inda yake shi da ba a wajen hibaya ta tauhidi baya wasa za ku je tunda bujiya ita ba abin da yake ta in ya ta aka dani ta gaba daya da ya zarar ya ga tauhidin mutane zai tabu nan da nan zai ga sannan an samu dani yana da wani wani allo a zare da shi da wani rubutu a cikin labarin rika shi ma yake a koyi gaba daya saboda haka irin wayan abubuwan mu a tabu jama'a ya fito karara ko da ya halatta a wancan lokacin domin haramun ne a rikin masallaci a yi kabari a masallaci haramun ne ga jina da gaban akida da gaban fikihu da yawa ya zo a haka to shi ne Allah wanda hukun sarki yake gaya mana da na tafi lanna alaihim masjida sai Allah yake فيقولون ثلاثة راجعهم كلبهم ويقولون خمسة كاذبهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالثهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل
نعم فلا تبال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تشتق فيهم منهم أحدا Allah yake sai yaquluna salatatu rabi'uhum kalbuhum zaka ji mutane suna cewa salatatu ashabul kahf su uku ne to yanzu aka zo magana adadi zaka ji wasu suna cewa su uku ne rabi'uhum kalbuhum lawdin su ne karan saboda bakaran bani ne ta sunan karan abu hadda sunan karan saboda haka wai yaquluna khamsatu zaka ji wasu suna cewa su biyar ne tarihuhum kalbuhum najiran su ne karan su rajiman bilgaibi Allah yake duk wannan da kifa din da kansa Allah wanda yake jirgi yake yake yiba ne a cikin duhu ya kifa din ne gaba dai wannan magana uku hudu biyar shida yake ya kifa din wa yaqulu da zabatu da kuma ka jiwa suna jiwa su bakwai ne wa tajiruhum kalbu na takwas din shi ne karau shi ne wasu ba da suka ji a to lalle su bakwai din ne inda anan Allah bai ce rajiman bil gaibi ba bai ce ga ga ci ba ba akwai malaman da sun da suka da yawa a kan wannan cewa su bakwai ne rajiman bil gaibi Allah ya ba ga su sai kul mufassiri saboda haka da yawa malaman sun da ba kan bakwai ne domin Allah ba da sarki bai soki bakwai ba shi mata wa saminuhum kalbuhum na takwas din su shine karan to ga wata kalma ko rabbi alamu bi aidatihi yace da ya mutu rabbi ubangiji na a'lamu bi iddatihi shi ne mafi ganin adadin su su wayannan mutanen Allah shi yafi kowa sani sai yace ma ya alamuhum illa qalil babu wanda ya san su in ba mutane kadan ba to amma da amsa Allah da ba zai ina cikin mutane kadan da saboda haka su bakwai ne a sahabul kazi su bakwai ne ada ibnu abi ibnu abi rabah yace shi ma yana cikin mutane kankanin nan da Allah madaukakin sarki yace ba wanda san da farko dai akwai annabawa domin sun san gaisu ana sanar da su gaisu saboda haka akwai su sannan kuma da Abdullahi da Abbas da kuma ada ibnu abi rabah sun sani mu ma gashi yanzu zamu iya cewa mun sani dan san gaya mana to shine ma ya alamu illa qalil ba wanda ya san da su mutane kadan bala tubaru fihi Allah ya kada kai jayayya akan azabu ta in jayayya a ce lalle kaza kaza kawai wannan abu da ya bayyana na Qur'ani da hadisi illa jara'a zahira in ba jayayya wanda ta fito a fili ba misali ana magana akan bida wani yake bidi da ne ka ta ku yi jayayya a nan domin za su ne dalilin da Allah ya ce rajulan birkai domin labaran gaba ɗaya da suke zuwa Isra'iliya ne shi kuma Isra'iliya hawa uku ne akwai gaskiya akwai ƙarya akwai da shiru kai shiru kawai ba ruwanka misali wanda yake gaskiya labarin annabi Isa na da bayo wayannan duk wato sun ba da labari aya da zo daga kada annabi alayhi salatu wasallam ya zo ya gaske to yayin labarin kamar da zamu zo bare Allah ya harawa da lokaci za mu ji da irin wayannan guraren su zo da aka tsaye kenan kago da gaskiya ne tun kafin Qur'ani ya zo ke ba da wannan labarin kuma Allah ya yarda da labarin da suka bayar annabi ya haya sun ba da labarin da Qur'ani ya gaskata to wane ne ƙarya misali misali ce za mu bayar shine kissar Harun da dabaru cewa mala'iku ne guda biyu Allah ya fako da su kaza wata mata da ake kira Zahra'u sai da rishi suka zabi da ita wannan labarin ƙarya ne haka almarashi ko kace wannan labarin kawai kai kuma dalilin shi ba yaya amma hankali zai karbi wannan wai ne kuma sauran kuma da baka gane aya ko hadisi akan zo kai duk ka jawo sun su kai to haka Isra'iliya take da wannan malayi da guda uku to shi Allah yake illa zira'u zahira sai dai zahiri da take a fili wala tattafi bihi kada kai wa kowa fatawa akan ashabul kafi domin Allah da shi ya baka labarin ka tambayi wani cewa ya suke ka ya kara ba bayani akan na Qur'ani annabi Allah wanda kun garki yace kada kai nemi fatawa minhum ahadan kada ka nemi fatawar azhabul kafi ko da mutum da kada nemi ka nemi fatawar fatawar su akan wato fatawar sa akan su su azhabul kafi ya Allah yake mu kara da labarin gaba daya wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا Allah yake wala taqulanna li shay'in kada ka kace ka ce wa wani abu inni fa'ilun kada ka fada akan wani abu cewa inni fa'ilun zalika gadan kace zan aiwatar da wannan al'amarin gobe kada wani ya ce zai yi wani al'amari gobe illa an yi sha Allah sai ya kara da in sha Allah sai Allah ya ga dama wasko rabbaka ka tuno ubangiji ka nan gurin kafin gobe malikiya ta fi kowa tsanantawa cewa idan aka bar gurin idan ka rantsuwa kai ka fara da hauka kawai kawai in dai ka rantsu wallahi zai yi kaza baka ce insha Allah ba sai aka bar gurin ba wani zancen kana barin gurin kawai ta hauka Abdullahi da Abbas shi kadai ne aka ce a sahabbai ya fada da cewa ko bayan kwana biyar goma ne ka ci lokacin insha Allah shi kadai ne da wannan ra'ayi kamar da ra'ayin tsara alwala annan shi ma Abu Hurairah ne kawai to Abdullahi da Abbas amma a bari kai ba ma duka in mutum magana Imamu Abu Hanifa Imamu Malik Shafi'i Imamu Ahmad ba wanda ya yarda da wannan ra'ayi gaba ɗaya sun tafi aka in dai ka bar gurin to kawai da hauka kar a barin majalisi kai rantsuwa ga yanzu ana zaune a nan gurin kai wannan rantsuwar sai ka tuno kafin a tashi kace insha Allah sai abin bai samu ba to da sauki amma a gurin Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmadu Radai kawai in dai ka bar gurin kawai sai kai kafara to shine illa ya ga Allah duk abin da zaka yi da Allah ya gabe ba da ka kade dalilin surar gaba daya sun zo gurin da kuma annabi ne da zuwa salam sai dawa ana zuwa kuri annabi ne da zuwa salam ya ga da gurin yahudi a tambaye su suka tallin da ana zuwa gurin suka ce abinda za ku je ku je ku tambaye shi abubuwa uku in ya kaga ba ku abu da kariya yi tambaya ta farko a zahabu da zahabu zuwa yi tambaya ta biyu zurkan rai wanda ya sarki yawo wanda ya kiwo yi za mu zo tarihin zanen gaba wanda ya kiwo duniya gaba ɗaya daga gaba zuwa yamma ko ina ya ji sannan na uku shine aro me aro to shine suka zo yiwa annabi ne da su salamu tambaya sai annabi ya ce ku je gobe ku dawo suka dawo a gari malaika jibril bai zo ba ya ƙara cewa gobe ku dawo sai da aka yi kwana goma sha biyar bai ce insha Allah wa shi da Allah ya saukar da ayar wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah kwana sha biyar malaika jibril ya je gobe kada ka zage ka faɗi cewa za ka yi wani abu cewa za ka yi shi gobe ba ce sai Allah ya ga dama wa kura baka ida da shi ka bar ka ambaci ubangiji ka da zarar ka manta kike ka manta ba ka ce insha Allah ba sai ka ce insha Allah ida da shi ka ga ra'ayi Allah da ba ce domin jahilin kawai ida da shi ba faɗi lokaci ba su kuma suna ganin a akwai lokaci wa kula asa kake kuma da sanu an yaji ne rabbi ubangiji na zai shirye da ni ya qaraba zuwa ga abin da yake mafi kusanci ba min hada biye da wannan labarin rashadan nasriya a ai kaga ba tambaya ga Afirka ba kawai Allah ya amsa wannan zuwa ba sai da ga zulkan dai kai labarin wajen kada uku za mu ga nan gaba to shi ne da aka raba bin hada rakila da sannan Allah zai shirye da annabi alaihi salatu wasallam wani labari da ba ma da ashabul kahfi ba har da wasu daban sai Allah ya ce bai haya ji ya rage muka da labari ولبثوا في كهفهم ثلاثا أئن وازدادوا تسعا na'am قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع alaihi ما لهم من دونه من ولي ولا يشركون بحكمه أحدا Allah yake wa nabi su bi gadi talata bi ajin sinina suka zauna a cikin kogon su talata bi ajin sinina tsawon shekara wato 300 wanda su tis'an suka ƙara kara akan 300 shekarar su 300 da tara suna bacci a kogon kaji 300 da tara kaga nan ba ka faɗa ai ba labari ka bayar Qur'ani ne ba ba tarihi bane ya Allah yake kulillahu a'lamu bi malami ga ya muka Allah ji yafi kowa sanin wato zaman da suka yi na dadewa a cikin wannan kogon lahu ghaibus samawati wal ard lalle gaibi sama abin abin da yake koyi a cikin sammai da kasai yana gurin ubangiji wa rabbikin sani abu kirbi wa azmi wannan ayoyi da cikin zuwa da da'a sune irin guraren da wato da ana za a exclamation mark a Qur'ani za ka gani a nan wato yi mamaki alamar motsin rai kai mamakin ganin ubangiji da kuma jinsa aka take malahu min dunihi li wali ba su da wani majibincin lamari ko ba bayan Allah wala yusriku fi hukmihi ahada kuma ba a tare a cikin hukuncin Allah da kowa ba a da Allah madaukakin sarki da kowa to anan ana magana wata kila zaman lokacin da ya kure ana magana akan cewa shekara da uku da tara ko kuma suna lissafin ɗari uku da yi kamar yadda yake zuwa a Bible da sauransu me yasa aka samu wannan bambanci shine abin da tambayar da zamu kenan sati ne zuwa kafin mu shiga daga nan an gama labarin a samu dai wata babu ya ne da gaban labarin zai kuma ko wani hukunci zai yi to amma za mu je mu je mu gano kawai abin da zamu gano shine bambanci kan babu ga lokaci bambancin kwanaki na Saudiya da Kawariya shi ya gane idan ka je ka lissafa za ka ga shekara goma ana samun bambancin shekara nawa uku duk ba duk shekara goma saboda mu namu wajen a tsaye abu idan da kada ne kai ko 30 su kuma na su ce wancan duk an bayan shekara hudu za a samu Libya to wannan bambancin kwanakin sha ɗaya da yin kalin gaba ga sha biyu har zuwa dokar sau talatin shi ne ba ta tsawon shekara wato tara a cikin duk shekara ɗari ana samun biya da ɗin shekara uku a sauƙiya kenan a kamariya kuma sai a samu rukutar shi ne kawai bambanci an gane ko to wannan shine abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ba mu cikin sarki ya yabe mana ina ko bangi ne suna alaikum salam eh eh in zan samu da yan ya ajin da babu gawa shi ya bude ne zo mun ga hukuncin da Allah alaihi wasallam ya ba wannan shi yawa muna da gwamnati biyu da sunan ta kyawawa mutum yi mara lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma mu san mutta Allah ka nuna mana kariya kariya ce kuma mu san muje wata wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana zikra bi zati amma yasbun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin